fatoyi mutane sun yawaita yin magana cewa ana ta ɗaiɗaita wato wani babban malami a nan ƙasar malaminmu a sheikh imam dr idris abdulaziz bauchi cewa ya yi fatawa akan cewa ana yin wankan janaba da sabulu an yada ta ana ta yin tambaya a kai to ni ina son yan uwa kullum su rika sa wato tunani mai kyau akan abin da suka saurara duk wanda ya ce ma ana yin wankan janaba da sabulu akwai tambayi guda goma da ya kamata kai mai amma zan baka biyar in ya amsa masu to zan baka cikon biyar din abu na farko ka tambaye shi shin manzon Allah sallallahu ya taɓa yin wanka da sabulu ana kwatanta ne da magarya ko wanda ke sa ga wankan mamaci gawa manzon Allah ya taɓa yin wanka da sabulu ko da magarya ko an taɓa yi aka gaya mai ya ce babu matsala ko ko ya ba da umarni a yi ta wannan hanyoyi ake samun mi ake samun addini na biyu wankan jaraban da ake zamanin manzon Allah sallallahu a sati cikin sabon manzon Allah sama da mutum ɗari biyar suna iya wankan janaba don akwai wanda kullum sai wankan janaba ko to za a yi wankan janaba sau ɗari biyar a sati lokacin manzon Allah ba a yi mutuwa sau hamsin ba haka ne da wankan janaba da mutuwa wane fi yawa wankan janaba to me yasa annabi ya fatawa ba sai ake ɗauko maganar wankan gawa an haɗa da me da wankan janaba abu na uku wani sahabi da shi sabon manzala su sai ba da fatawar cewa ana iya sanya magarya ko sabulu a yi wankan janaba abu na hudu shin ana iya yin alwala da sabulu domin mai ba da fatawan ya ce ai magarya da sabulu duk masu tsarki ne dan sa su kun karjama ba matsala to na zo alwala ma ina iya sa sabulu in yi alwala abu na karshe shine ya ingata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wanka bi mi bi sa'in da sa'imi daya kaman kace wannan babban kwano na awo ko ruwan da suka cika shi yanzu dan Allah wannan sa'i ɗaya ruwa sa'i ɗaya yana isa ka sa sabulu ga cikin kai wanka da shi eh to muna buƙatar a amsa mana wannan tambayoyin sannan mu fahimci cewa ana yin wanka da mi da sabulu magana fatawa mai kyau shine ba a wanka da sabulu shi mamaci wanka ake yi masa ba shi ke yin wanka ba shi mamaci in kaɗa amalu aikinsa na ibada duk ya mi ya yanke kai kuma yanzu me za ka yi ibada za ka yi saboda haka wanda ya ce ana yi sai amsa wani tambayoyin Allah sa mu dace wassalam
to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'du dan uwa kun ji maganan wannan dan uwa malami daga Sokoto kan kun ji muryarsa kun ji abin da ya faɗa akan abin da yake da alaƙa da wankan janaba da sabulu da farko kamar yadda faɗa ce fatawoyi sun yi yawa na mutane akan wata fatawa da na bayar wato a game da ainihin wankan janaba da sabulu ya ce fatawa ta yawaita sosai kwarai da gaske don hakan nan ya ce to akwai bayan ya kira ga masu sauraro cewa su rika yin tunani akan irin abubuwa da suke saurara saurare su da hankali eh wannan gaskiya ya faɗa ya kamata musulmi duk abin da zai saurara ya tsaya saurara shi da hankali da tunani ya san me zai dauka san me ba zai dauka ba wannan haka ne kuma ya ce akwai tambayoyi akwai tambayoyi da ya kamata a tambayi duk wanda ya bada irin wannan fatawa ce akwai tambayoyi guda goma da ya kamata a yi masa amma dai ya ce zai fara ba da guda biyar sannan idan amsa guda biyar ɗin daga baya kuma sai ya ainihin ya cika guda biyar ɗin su zama goma to da farko a nan kafin in ce wani abu shine na yi mamaki kwarai da gaske yadda malam ya ce wai malam idris ya ba da fatawa akan wankan janaba da sabulu to ina ganin malam inda malam yana karatu karatu kuma na hakika yana bincike da bai kamata ya ce ni na ba da wannan fatawa ba inda yana karatu yana bincike bai kamata ya ce ni kaɗai na ba da wannan fatawa ba domin waɗanda suka ba da wannan fatawa suna da yawa da kamata ya ma da ya zo farko abin da zai ce sai ce malamai sun yi saɓani kashi biyu akwai wadda suke ganin daidai ne a yi wankan janaba da sabulu akwai waɗanda ba sa ganin ya halatta a yi wankan janaba da sabulu sai ce to amma shi malam idris ya ɗauki fatawa ɗaya wadda ya ba da ita akan cewan daidai ne a yi wankan janaba da sabulu ya ce to ni kuma shi kuma kenan malam ya ce to shi yana ganin bai halatta a yi wankan janaba da sabulu ba sai kawo hujjojinsa da dalilansa ni ma kuma in kawo nawa tare da cewa dai a can baya na riga na kawo na san har mun taɓa zuwa gidan sarkin bauchi muka yi mukabala da malaman bauchi akan wannan matsala ta wankan janaba da sabulu wadda wasu su ma sun ɗauki abin da zafi sai ƙarshe sai da suka yi kuka a domin rashin hujja amma na yi mamaki yadda shi ya dawo da wannan matsala a yanzu yake wannan magana na sani akwai malamai da dama irinsa waɗanda suke da ra'ayin ba za a yi wankan janaba da sabulu ba to amma na san yawancin saboda sun yi karatu sun yi bincike na ganin dalilin da ya sa kenan wannan matsala ba su tattauna ta sun ja baki sun yi gum abunsa to amma ban san me yasa shi a wannan lokaci yayi wannan magana ba ko da yace ya abin da yasa ya faɗi dalilin sai yace saboda wai fatoyi sun yi yawa na mutane akan wannan fatawa da na bayar to shine nake so in ce masa wannan fatawa ba ni kadai na bada ita ba kamar yadda na faɗa cewa eh malamai sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suna ganin ya halatta daidai ne za a iya wankan janaba da sabulu ko da shamfu ko da wani abu mai kama da haka waɗanda kuma suna ganin ba za a yi ba to ni bari irga maka waɗanda suka ce za a yi tunda ni ra'ayinsu na ɗauka fa'intarsu na ɗauka daga cikinsu akwai shekul islam ibn taimiyya in ka duba jimul fatawa nasa inda yake maganan wanka insha Allah da ka samu sannan almajirinsa ibn qayyim yana da irin wannan fa'inta a idan ka zo cikin malamai na masaba can can kenan tukunna akwai bangare wasu na malikiya suna da wannan ra'ayi din wasu su ba duka ba shafi'iyya ma akwai masu wannan ra'ayi din a hanabila ma suna da wannan ra'ayi din kai imam ahmad ma kusan shine yafi karfafawa akan wannan kai a bangare na hanafiya ma akwai masu irin wannan ra'ayi cewa za a yi wankan janaba da sabulu ko da makamancin sa kamar sidar idan ka dawo malamai kuma na baya bayan nan kusan dukkan malaman saudiya iya bincike na ni dukka ban ga wanda ya ce wankan janaba da sabulu bai halatta ba bin bas ya ce ya halatta Sheikh Salihu Uthaymin ya halatta duk ka duba ainihin majmu fatawa nasu majmu fatawa na na na Uthaymin na ainihin Sheikh Bin Bas ka je ka duba kai ba su ba duk abin Dr. Fauzan ma ya ya ya ya ce ya halatta ai wankan janaba da sabulu kai ne kamar ce maka dukkan malaman Saudiya kai ka duba a fatawa mata eh eh allajnatu da'ima lil buhuth eh wal ifta'i ta ta da take mamlakatar arabiya saudiya idan ka duba za ka samu ita ta ba da fatawa ita ma ta ce lalle wankan janaba da sabulu ya halatta ita ma ta ce ya halatta ka duba ainihin bolum nasu ina je tsakanin na shida ko na biyar za ka samu wannan magana cewa ya halatta a yi wankan janaba da sabulu to waɗannan mutane menene hujjansu na cewa ya halatta bari fara da ainihin ita da'ul lajana ad-da'ima daga cikin su akwai Sheikh Abdullah Gadayan akwai Sheikh Abdullah bin Oqut sannan akwai Sheikh Abdul Aziz bin Bas eh akwai Al-Afifi waɗannan kaɗan ne daga cikin membobi na wannan kwamiti na bada fatawa da ke Saudi Arabia dukka sun tafi akan cewa ya halatta a yi wankan janaba da sabulu kai malaman urdu ma da suka bada fatawa eh a darin urduniya na gafa tawon suka ce ya halatta ai wankan janaba da sabulu kai a masar ma duk zan kawo maka wuraren da suka ce ya halatta dan dan ga maka wuraren da inda suka bada fatawa din duka dan ga maka sau da nan kai a kasashen larabawa ma yanzu wani bakon abu ne ma ka zo kana magana wai wankan janaba da sabulu ko ya halatta ko bai halatta ba wani bakon abu ne a wurinsu so na yi mamaki da kace wai ni kadai na ba da wannan fatawa sai na ce an yi malam ko yana karatu yana bincike ya ce ni kadai ne eh a nan Najeriya ma akwai Dr. Ahmad BUK malami na ne ya ba da wannan fatawan ba ni kadai bane to sai yaya hawa malam kai mun adalci mana ya ka ce ni kadai ko da mun bambanta da fa'inta bai kamata ka dangana mun cewa ni kadai bane bai kamata ba nace inda malam yana karatu ba zai ce wannan fatawa ce ne kadai na bar ba na ga maka shekul islami ne tamiya ya fita ya tafi akan haka bin baz ya tafi akan haka usaimin ya tafi akan kai duk malaman saudiya ni har yanzu wallahi wallahi ban ga mutum daya da yace bai halatta yayin wankan janaba da sabulu ni ban gani ba kowanne aka mata tambaya kan ce ya halatta bayan ya faɗi siffan wanka yadda manzo Allah ya wanka sai kawai bani ce an hada da sabulu ko da shampoo ko da mai makamanci haka ya halatta duk suna suna suna ba da wannan fatawa din to kafin mu je a dalilansu da suka kawo ina so in ja hankalin malam ya fahimta cewa akwai alfarku bainal wujub wa sunniya wal istihbab ya kamata mu bambance akwai akwai bambanci tsakanin abu wajibi ne da abu cewa kasancewar sa sunna ne ko kuma kan cewa cewa sa ne ne musahabi ne ko kuma kan kasancewar sa ne ne ya halatta ya kamata waɗannan abubuwa mu rika kallon abubuwa na shari'a da su sannan kuma ya kamata mu bambance alfarku baina siha wal butlan mu bambance me yake bata abu wato me yake inganta abu me kuma yake bata shi idan zan fada da bayani dan malam ya fahimta yanzu misali mu je azumi an san azumi dai shine ibada ne ka dauke shi daga daga dab da keton alfijir har zuwa rana ta faɗi ka kame bakinka da ci da sha wannan an san ibada ne to a irin wannan ibada abin da ake tambaya me yake bata ta me yake bata ta ai mazala yayi azumi ya kuma ce ayi yayi azumi ya ce ayi to amma malamai suna bada fatawan cewa idan kana azumi ya halatta a yi maka allura wadda ba ta abinci ba suka ce ya halatta a yi maka allura suka ce ma ya halatta maka sheka inhela shi manzo Allah ya sheka inhela shi manzo Allah ya ya ya ya yayi ya ya ya an masa allura yana cikin azumi amma me yasa suka bada wato ya halatta saboda ba zai bata azumin ba nan abin da ake nema asiha wal butulan me me zai inganta azumin me zai bata shi irin wannan ba za ka zo ka ce a to ai manzo Allah bai allura ba ba za ka lokacin manzo Allah bai allura ba abin da ake lura da shi allura za ta bata azumin allura za ta bata azumi ko ba za ta bata ba eh shi idan mutum ya sheka inhaler yana fama da asma zai bata azumin ko ba zai bata ba wannan shine abin tambaya a ga maka ga manzo Allah bai yi ba dauki aikin haji aikin haji an san rukunarsa manzo Allah yayi ya kuma ce ayi haka ne to shin malamai sun ba da fatawa idan kana aikin haji bayan ka sa ihramin ka ya halatta ka sa agogo ya halatta ka dauki lema ka rike ya halatta ka sa jikin kudin ka a jikin ihramin ka ka daure shin manzo Allah ya, ya, ya sa agogo da da ihrami akwai ma agogon a lokacin shin yana yana amfani da lema a lokacin eh shin yana daure abin abin abin da irin jakan kudi ta yanzu amma me yasa malamai suka ce halatta saboda ba zai bata azumi ba malam ya kamata malam ya gane me halacci me kuma ainihin yake bata abu in aka ce abu ya halatta ba ana nufin ko sunna bane ba ana nufin ko wajibi bane ba ana nufin ko musabi bane a ya halatta ne wajen ba zai bata wannan ibadar ba ya kamata malam ya gane ya halatta saboda menene ba zai bata wannan ibadar ba duk abin da ba zai bata ibada kuma ya halatta ka yi shi a ciki wannan ina baka misali ne na baka misali da azumi za ka yin allura kana azumi matukan allura nan ba ta abinci ba ne wadda ta bi jikin jininka amma ba za a bi allura ba amma me yasa dukkan malamai suka bada fatan ya halatta na baka misali da inhela wanda ke azumi da iya sheka ko bata bata masa azumi ba to a irin waɗannan abubuwa da wankan janaba da shi ma ibada ne to ana lura da me zai bata shi sai sa malamai suka dinga magana akan ruwa da launinsa da ɗanɗanansa da tagayyaransa da komai suka dinga magana a kai saboda me wai me zai ɓata ruwan ko da wannan abin manzo Allah bai yi shi ba in ba zai ɓata ruwan ba ya halatta malam da Allah duka yin karatu a duka yin karatu don Allah a duka yin karatu to bari ma bari ma ka ji dalilin da malaman suka kafa wanda ba ni ne na kafa shi ba malaman ne suka kafa shi su da kansu suka kawo wannan dalili an gane dalilin da suka kawo ko da ke bari sake wani tambihi kuma du malam yayi wata tambaya wadda tambayan nan a fage na ilimi ba a yin ta kai ne da farko kace a tambayi mutum shi manzon Allah a tambayi tambayi mai wannan magana shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da sabulu ko sidir wajen wankan janaba bayan kai wannan tambaya kuma sai ka je kawo dan su matsaloli ina jin ko guda uku ne ko guda hudu daga cikin tambayoyinka sai ka je wajen karshe kuma sai ka ce wai a gaya maka akwai fatawan da wani sahabi ya bayar cewa ana yi amfani da sidir ko da sabulu haba malam haba malam ba irin wannan tambaya ba irin wannan tambaya abinda sai dai ka ce shin manzo Allah yayi ko sahabi yayi a lokaci guda kenan idan manzo Allah bai yi ba kaga kenan ana neman na sahabi in ko manzo Allah yayi ba bukatan ka ce sahabi ma yayi ba bukata dan manzo Allah ya bada fatawa ko wani abu ba ba sauran mai fatawa ko ba sauran mai magana to yanzu idan na baka hujja na na na manzon Allah to kuma kenan ai ko ban kawo maka na sahabi ba yayi daidai in dai na baka na manzon Allah yayi daidai saboda manzo Allah cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin ku bi sunna na sa'annan ku bi sunnan sahabbai na kaga kenan in akwai sunnan manzon Allah ba a bukatar ta sahabbai sai in babu ta manzon Allah ne sai a bukaci ta sahabbai to kenan idan akwai umarni da manzon Allah yayi ko akai a gaban sa bai yi magana ba ko shi aikata ba bukata kuma a lokacin a nemi na sahabi amma in babu na manzon Allah sai a nemi na sahabi to nan kayi tambaya musa killa kan manzon Allah kuma da kaje karshen can kuma sai ka sake cewa ga maka wani sahabi haba malam in sa in manzo Allah ya bu kuma ana magana wani sahabi ne aqulu lakum qala rasulullahi wa taquluna qala abubakar wa umar ina ce muku manzo Allah ya ce kuma kuna ce abubakar da umar ya ce ai ba haka malam ba haka to amma dai ai su sahabbai sai dai su koyi da manzon Allah kawai in akwai hujjar manzo Allah ba bukata akwai na sahabbai to amma tunda ka nemi na sahabban za a baka amma hujjar manzo Allah ma ai ya isar malam ai ai aikin manzon Allah ko umarninsa ko aka gaban manzon Allah ai ya wadatar na farko ga hadisin da malamai suka kafa hujja da shi malam ya koma cikin sahih muslim a babi na wanka eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da wannan ta ta tambaye shi an aishata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li asma lamma sa'alatu an gusul mar'ati min al-haidi Aisha Allah kara mata yarda lokacin da ƴar uwanta Asma binta Abubakar ta tambayi manzon Allah game da wankan janaba ai game da wankan haila fa qala laha sai manzon Allah ya ce mata ta'khudhu ihda kunna ma'aha ɗayan ku ta nemi ruwanta eh wasidrataha ta nemi ainihin abin magariyarta fa tatahharu sai ta yi wanka da shi wato sunu tuhura ta kuma ainihin kyautata wankanta to nan kaga ai haila hukuncin haila da hukuncin wankan janaba duk ɗaya ne wanka ne na ibada to gashi nan malala ce yake giyawa asma'u cewa ɗayan ku ta nemi ruwanta ta nan samu sidir ta da ta yi wanka da shi to ma da yaji inda hujjan malamai akan na manzon Allah tunda ka ce ina ne manzon Allah ya ce wai nana manzon Allah yayi wanka da da da da da sidar ko da ko da ko da ko da ko da wani makamancin haka to manzon Allah ko bai yi ba yayi umarni yawwa in manzon Allah ya umarni da abu ko bai yi ba ba matsala a kai in dai manzon Allah ya umarni to ko bai yi ba magana ta riga ta kare ko bai yi ba so ga manzon Allah ya ga mu asma hadisi ne kuma ingance kiyar ce sai musulun ka je ka duba wannan shine hujjan da malamai suka bayar akai shine hujjar da malamai suka bayar a kai tunda wankan haila wanka ne na ibada hukuncin tsaye da wankan janaba abinda bai halatta amfani da shi a wajen wankan haila ba to bai halatta da shi a wankan janaba ba abinda ya halatta amfani da shi a wajen wankan haila ya halatta amfani da shi a wajen wankan janaba wannan abinda malamai suke tafiya kai har jinin biki ma annifas jinin aihuwa duka hukuncin su daya da da janaba da da damun nifas da damun haidi duk hukuncin su daya duk wanka ne da ake na ibada abinda duk ya halatta da ya halatta a sauran to tun da ka ce wai a baka na sahabi tare da cewa ma wani umarni da manzo ya ya isar bari a baka na sahabi ka je ka duba musannaf na Abdulrazak idan ka je kana da shi ka duba volume na daya idan ka je ka duba volume na daya ka je ka duba babur rajuli yaghsilu ra'sahu bis-sidri kaje ka duba wannan babi din ka gani barin karanta maka asar din tunda ka ce kana son na na sahabbai ne shine daga Abdulrazak an ma'amarin an abi ishaqa an al-harithi an aliyin qala man gasala ra'asahu bi gisilin gisil ba gasal ba man gasala ra'asahu bi gisil wanda ya wanke kansa da gisil gisil din shine al-khitami yana kumfa kamar sidir yake wa huwa junubun yace a lokacin alhali yana da janaba faqad ablaga haqiqa wannan ya isar da wankan sa wankan sa ya isa wato ya kai matuka wajen wanka summa yagsilu sa'ira jasdihi ba'dahu sanan bayan ya sa wannan gisil din wato khitami din wanda yake da, da kumfa kamar sabulu din yace to da sai wanke sauran jikinsa kuma wa qala abu isyaka yace abu isyaka yace wa akhbarani al-haris bin bin al-azma'i yace qala sami'tu ibn mas'ud naji abdullah mas'ud ya kula yana cewa ayyuma junubin duk wani mai janaba ga salar asahu ya wanke kansa bil khitimi da wannan tsoro da ake ce masa khitimi faqad ablaga haqiqa ya, ya, isar da wankansa khitimi din nan dan itace ne yana da kala kala ya kai kusan 60 kamar da malamai suka faɗa nau'i nau'i yana kumfa yana komai ana ma magani da shi ana samun su a China ana samun su a kasashen Larabawa to yanzu kaga na baka asar na Ali ibn Abi Talib na baka asar na Abdullahi Mas'ud Allah ya kara masa yadda Allah ya ƙara masa yadda kaji bari sake baka wani an Abdurrazzaq an Thauri an Abi Ishaqa qala laqiyani al-Harith bin al-Azma'i fa qala ala uhki laka ma sami'tu min Abdullahi wannan bawan Allah Azma'i yake ce masa shin bari maka yi kayan abinda na je wajen Abdullahi Mas'udu bane ya kula yana cewa ayyuma junubin duk wani mai janaba ga salar asahu bil khitmi ya wanke kansa lokacin wankan janaba da wannan tsiro na khitmi wanda yake kumfa faqad ablaga haqiqa wankansa ya isa ya isar a wajen wankansa sa'annan kuma du idan ka je gaba kuma du bari sake baka wani wani wani wani wani asar din babun rajul ya gisul ra'asahu wa huwa junbun summa yatrukuhu hatta yajiffa summa yagsilu ba'dahu yana magana cewa mutum zai iya wanke mai janaba zai iya zai iya wanke kansa ya zo ya sanya ainihin wani abu sannan ya bar shi sai ya bushe ma daga baya zo ya wanke shi daga Abdulrazak an Thauri an Mughirata an Ibrahima qala kana ahaduhum ya kasance ɗayan su daga cikin sahabbai ya ga sunan asahu yana wanke kansa minal janabati minal daga janaba bisidri da da da, da wannan sirrin da yake kun bai zaman sabulu a wurin su bisidri kaji da sidri ko summa yamkusu sa'atan sa'an ya zauna na sa'a guda eh wannan ainihin sujud din yana kansa summa ya gasulu sa'ira jasadu sa'an ya zai wanke ya wanke kansa kaji kaji kaga na baka asar din da kake so tare da cewa ma ba lalle ne bane an bada umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ina in kana son asar ma na tabi'i shine na ata barin baka gaji Abdurrazzaq ya ruwaito yace an ibn Jurayj an ata qala idza gasala al-junub ra'sahu bis-sidri idan mai janaba ya wanke kansa da sidr eh aw bil khitani ko da wannan ainihin dan itace mai kumfa din wa huwa junubun hali yana yana yana yana da janaba sai ce lam yatruku hatta yajiffa zalika to kar ya bari ya bushe ya wanke shi bayan ya saka to kaga malamai kenan ko kaga yanzu na baka a tabi'i na baka a sahabi na baka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na gaya maka malamai waɗanda suka ba da fatawa shek islam yana daga cike ce wankan janaba da sabulu ya halatta ka san ba ni ne ba ko almaji zai kai ya ce ya halatta kai sauran malamai ma duk suna tafiya akwai waɗanda su ma abinda suke cewa suke istisna'i shine cewa kada ka sa sabulun a cikin ruwa ya narke a ciki ka zo ka ce za ka yi wanka da shi wanda masu ka karanta saboda a lokacin bai zama tsaftacen ruwa ba ya zama ruwan sabulu amma in dai ka goga ne ka goga sabulun a jikinka ka kawo ruwa mai tsafta to wallahi ni malam har yanzu ina so ka kare ni ilimi ni ban ga wanda yace bai halatta ba yawwa ni ban ga wanda yace bai halatta ba yawwa ban ga wanda yace bai halatta ba yawwa to yanzu bari in je in ta karanto maka fatawoyi su na malamai din wanda ka ji larab a bakin su a yadda suka faɗa kai kuma sai mu ji ne da ka ce kai kuma sai ka kawo naka babu laifi ai ilimi ne yawwa ga abin da aka tambayi wannan su wannan ashek Umar Aljazairi hal ya juzu ciki damu sabo ne filiktisali shin ya halatta a yi amfani da sabulu a cikin wajen wanka al'ijaba ga amsa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi ajma'in yace fasiki damu sabo ne yin amfani da sabulu filiktisali da a wajen wankan kiki da za a yi ja'izun yace ya halatta yace wa qad waradat ahadithu bisikidami mutahhirin ma alma'i yace hadisai sun zo da masu yawa waɗanda suka suka cewa ya halatta ayi amfani da mutahhirin duk abu mai tsarkakewa shine kaman sabulu kaman shambu ma alma'i tare da ruwa fi mawadi a cikin wurare mina sunna daga sunna sai ce kai wa min zalika daga cikin sa ma rawahu muslim akwai abin da imamu muslim ya ruwaito wa gairuhu da waninsa fi qissatil rajulin ladhi mata muhurima to wanda kake kawowa kenan wanda wanda yake na magana na mai na mai mutuwa ka ce wai ai wankan janaba ai wankan mamaci shi wanka ne na na wanda ya riga ya mutu in qata amaluhu aikin sa ya kare to yanzu ana maganan kai da zaka yi ibada ne haba malam haba malam wannan safsada har yaushe eh ai tunda manzo Allah ya ce igsiluhu bima'in wasidrin ku wanke shi da ma'i da ruwa da sidr magana ta riga ta kare wannan yana cikin mutaharat yana cikin munazzifat abubuwa masu tsaftacewa sai sa wannan malami wannan malami ya bada wannan fatawa din to amma sai sa dazu na kawo maka hadisin na maganan ainihin jinin haila ban kawo maka wannan din ba ma saboda naji ainihin irin safsada da kai akan wannan wanda dan zo na yi bayani ma akan wannan abin da ka faɗa din to ka ji fatawa ɗaya don Allah ka rike ta barin baka sauran fatawoyi barin budo dan budo ne in baka sauran fatawoyin ka ji su insha Allah yawa na'am ga fatawa ta Islam web abin da suka bayar ga kuma namban fatawa din nan fatawa shine ta dubu ishirin da ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida shine ga tambayan da aka yi musu hal ya juzu isti'mal as-sabun fil ghusl min al-haid wal janaba shin ya halatta magana halacci ake wa maganar sunniya ko maganar wujubi ba shin ya halatta amfani da sabulu a wankan haila da wankan janaba kaga na masu a kawo shi gabaki daya saboda hukuncin su daya kamar yadda ya gabata ga amsar da suka bayar suka ce alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd yajibul gusulu min aljanabati bil ma'i ya halat ya zama wajibi ayi wankan janaba da ruwa wala yajibu fi istimalil munazzifat kasabuni bai zama wajibi wai dole sai an yi amfani da abubuwa masu tsarkakarwa kamar sabulu ba wani hawi ko makamancin sa yace wa hadha huwa alladhi dallat alaihi sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi da abinda sunnan manzo Allah ta nuna amma wa inistu umila wa inistu umila as-sabunu in aka amfani da sabulu kuma da sabulu au nawi ko makamancin sa minal munazzifa daga cikin abubuwa masu tsaftacewa fala ba'asa to babu laifi kaji abin da suka bari waɗannan kaji in ce kaji kaji to to bari sake baka wata fata daga wasu malaman ko bari sake budowa kaji bari sake kawo maka na'am malam ga wata fatawa kuma do ta Islam web tambayan da aka yi musu tamboyi ne suna da yawa amma ni dan je kai tsaye wadda take da alaka da da, wannan babi ne al-ittisalu min al-janabati bil ma'i was sabun wa hukmu mass zakari asna al-ghusli to ba ruwanmu da maganar shafan azzakari lokacin ana wanka zan je kai tsaye ne kan abin da yake da alaka da da sabulu kawai yawwa ga abin da suke cewa yace fa su'aluka yatadammanu iddata nuqat suka ce tambayoyinka ya shafi nuktoti masu yawa wa nahnu nujibu anha tiba'an yace da mu mu da mu ba da amsa akan ta ɗaya bayan ɗaya to da mu je kan dan je kan wanda suka yake da alaka da wannan da da wannan maudu'in mu suka ce alwajibu fil iktisali min aljanabati suka ce abin da ya zama wajibi a wankan janaba huwa iktisalu bil ma'i ai al khalis wato ai amfani da tsantsan ruwa min sabun wato wanda ya tsarkaka daga sabulu wa nawi da makamancin sa min al mutahharat eh ko min al mutahharat daga cikin abubuwa masu tsarkake kayayyaki wal munazzifat yace au awul maqdud bi ma'in la yughayyiruhu minha ko kuma ya zanto ruwan bai cuɗanya da wani abu da zai gayyara shi ba lakin hal yajuzu tadahhur min aljanabati bil ma'i was sabun shin ya halatta to ya halatta ayi wa ayi amfani da da, ruwan da ya gaure da sabulu ya halatta al makhdud bis sabun can dai sun bada amsa sun ce ga ruwan da ake wanka da shi to shin ya halatta amfani da sabulu ko bai halatta ba naqul yace abinda zamu ce in kana al muradu idan mai tambaya kana nufin ce wanne khaltus sabuni a gaure sabulu bil ma'i a cudan yayi da ruwa bi haisu ya tagayyaru bihi alma'u a lokacin da in an sa sabulun a cikin ruwa ruwan da jirkintu da ainihin da sabulu din yace to fa fi jawazi tadahuri bi ma'in khalatahu tahir a wajen halaccin ayi amfani halacci fa jawaz wajen halacci ayi amfani da wani abu mai tsarki amma ya cuɗanya abun ya gauraya shi eh to qaulanin lil ulama yace akwai maganganu na bi'a na malamai nan fa ana maganar sabulu ne ma da aka saka fa a cikin a cikin ruwan ya gauraya shi ba wanda ka goga jikin ka ba malam ka fahimta tukunna ba abin da ake nufi shine yace to fa zahaba abu hanifa abu, abu hanifa ya tafi cewa warwaya an ahmad wata ruwaya daga imam ahmad cewa iktara ha shekul islami ita ne ba shekul islami ne tamiya ya dauka sai hatta tahur bihi a wannan din ma suka ce ya halatta ai tsarki da shi amma wa mazhabul jumhuri a mazhaba ta jumhuri alman umin min tatahur bi suka suka ce ba za a yi tsarki da shi ba wannan fa ana magana wanda ma sabulu ya shiga ne wanda sabulu ya shiga cudan ya shi ba wanda ka goga ba abin da yake cewa kenan sai ce to wa in kana alqawlu bil jawaz tadahuru bihi aqwa yace ko da cewan ya halatta eh ayi tsarki da shi shine yafi karfi yace a fi dalili wajen dalili yace to unzurul fatawa rakam ka dubi wannan fatawa ta 10416 eh yace wa in ma ka yace yace wa amma in kana al muradu isti'malu sabuni fil badani in idan mai tambaya kana nufin ayi amfani da sabulu ne fil badani a jikin jiki a rika gogawa summa yusabbu al ma'u sana zuba ruwa a kai al mutla a kansa eh bi niyyati raf'il janabati dan ayi haka da niyyar daukewan janaba fa haza ja'izun la haraja fihi wannan kan ya halatta ba wani kunci a jikinsa malam ya ji ko bai ji ba malam ya ji ko bai ji ba to wallahi kusan ni duk malaman da nake gani ba wanda yace wadan ka dauki sabulu ka goga a jikinka ka biyo da ruwa mai tsarki wallahi talani har yanzu ban a bincike na bai nuna malami ɗaya da yace bai halatta ba amma sai dai ina jin hankalin malam ya gane bambanci tsakanin halacci da sunna ya gane bambanci tsakanin wajibi da sunna tsakanin sunna da musabi da kuma mubahi malam abin da ya kamata ya gake ne kenan ya kamata malam ka gane wannan sai na da baka misali da azumi azumi ana lura me yake bata shi ne haji ana lura me yake bata shi ne wanka ma ana lura da me yake bata shi ne alola ma ana lura da me yake bata ta ne ka fahimci wannan malam shine abin da ake nufi sai yasa duk malaman soja suka ce ya halatta ai wanka da sabulu don bai bata wankan amma kai kana zuwa kana tambaya wai a nuna maka wai manzo Allah ya wanka da sabulu haba malam haba malam malam rika fahimtar nassi mana su duk waɗannan ibn taymiya ba su yi wannan tambayan ba bin bas bai wannan tambayan ba sheikh salih usaimin bai wannan tambayan ba dr fauzan bai wannan tambayan duk malamin sheikh jibril duk ba su yi wannan tambayan malam kai kai wannan tambaya a matsayin kuma na malami ai za ka rikita jahilai ni na dauke ka a matsayin malami ne to kar ka rikita jahilai akwai tambayan da malami bai kamata yi ba sai dai jahili dai yi ta sai dai jahili dai yi abu ne wanda shi kashin kansa ake cewa ko ibada ko ba ibada ba kashin kansa to wani ake tambayan shin manzon Allah yayi ba abin da yake rataye da shi ba yanzu misali maulidi zaka iya cewa shin manzon Allah yayi shin sahabbai sun yi kaga ka yi wannan tambaya tunda su masu yin maulidi suna ce shi kashin kansa ibada ne kamar taron suna zaka iya tambayar shin taron suna shi kashin kansa ibada ne ko ba ibada bane kamar kamar sadakan fiddawo kamar sadakan bakwai tunda manzon Allah bai yi ba to zaka iya tambaya cin kama hujja shin manzon Allah yayi tunda ana tambaya ga kashin kansa ne amma abu in yana rataya da saha wal butulan to ba a tambayan manzo Allah ko bai abin da ake tambaya shin an yi abin zai baci kamar yadda muka ai haji an san rukunan sa yanzu mai mai zuwa aikin haji ai dai sa lema manzo Allah ya dauki lema ya saka ne to dan mutum yana aikin haji ya dauki lema ya rata sai kace maza a kawo maka inda manzo Allah ya amfani da lema aikin haji ko kuma mutum ya daura agogo yana aikin haji bayan ya dauki rami sai kace maza a kawo maka inda manzo Allah ya rata agogo haba malam haba malam haba malam akwai abin da asal ne akwai wani abin kuma tabaiya ne yana bin wani to abin da yake bin wani sai a lura shin zai bata wani abin ko ba zai bata ba kamar yadda sabulu ai yana yana bin wankan janaba ne yana bin wankan haila ne ai bi yake to shin bin sa zai bata zai bata wankan janaba abin da ake magana kenan ba wanda ya ce maka wanka da sabulu ibada ne ba wanda ya ce maka ko da sidir ibada ne ba wanda ya ce maka ko sunna ne ba wanda ya ce maka amma cewa ke shin zai bata wankan ko ba zai bata ba kamar yadda maka misalin azumi kana azumi am ana bada fatawa za a yi maka allura je ka ce manzo Allah bai allura bai na azumi a abin da da allura shin allura za ta bata azumin allura ta bata zuwa ko ba ta bata ba don Allah malam akwai karancin karatu don Allah je makaranta abun nan ba dai fa mutum ya rika bada fatawa fa bai je makaranta ba abun yana fa bukatan karatu ne karatu ko mai fadi yawa idan mutum lokaci ya kure masa bai samu yi karatu ba to da Allah ja baki ya shiru wannan shine lulutun asirin mutum don kada ya tambaya irin ta jahilci yadda yadda magoya baya ma in sun gane za su masa dariya akwai tambayan da a ilmace ba a ma yin ta yanzu dubi tambayan da kai wai bayan ka ce wai shin manzo Allah ya amfani da sabulu ko ko sidir ko makamancin sa sai da kaje can ƙarshe kuma kana cewa a baka wani sahabi da ya bada fatawan ayi wanka da da sidir haba malam haba malam in an baka manzon Allah kuma ina me magana kawo sahabi me magana kawo sahabi eh Allah Allah Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta to ba zan sake kawo maka fatan wasu malamai din ba zan sake kawo maka fatan wasu malaman ba zan sake kawo uh, ga fatawa da aka yi wa Bin Bas Allah ji kansa Allah ya ramshe shi as-su'al yakunu fi ghusl al-janabati idza istakdama ash-shakhsu bil ma'i awwalan thumma bis-sabuni fi nafs al-makani hal fi zalika shay'un eh وهل لا بد من الوضوء الشيخ قابل الشيخ بن باز يتي يقول يتي في غسل الجنابة إذا إذا استخدم الإنسان بالماء أولا ثم بالصابون في نفس المكان يتي لا شيء في ذلك لا شيء في ذلك أي بمعنى لا بأس إيه gashi ma da ya sake cewa yace laysa fi zalika shay'un إذا اكتسل من الجنابة بالصابون أو بالسدري أو بال أو بالإشنان شيني شنفو أو بغيره كود وننسى ما يتي فلا بأس باب ليبي باب ليبي ككوما غاشي بني باس يفداكا شغبان malamai na Saudi Arabia amma malam kuma a ce wai malam Idris ne kawai yace ya halatta ai wanka da sabulu haba malam a rika bincike mana eh a rika bincike mana eh kuma duk wannan tambayoyi da kai inda ka san Bini Bas ko Shekul Islami yayi da kai masa wannan tambaya to amma saboda baka karanta ka gama ganganun su ba wato su malam idin su ne karamar danga dadin ketara ko aka jero wasu tambayoyi wadda ba a kawo aya ba ba kawo hadisi ba tambayi kawai na falsafa to ko da yake malam ya ce wai yayi guda biyar zai kara guda biyar to malam muna jiran biyar din insha Allah aka zo da su damu damu ba da amsa bi iznillahi zamu ba da amsa yawwa bari zan sake kawo maka wata fatawa din insha Allah zan kawo maka fatawa din yanzu a malam bari ka ji abin da wata mujalla ake ce mata mujallatul balat wadda take fito a masar wadda kuma daga cikin malaman da suke ba da amsa a wannan gurin akwai da ake ce masa ilham abul fatahi ahmad sabari ga fatawan da aka yi masa shi ma bari ka ja mu daga ibar hal yasuhu istimalu as-sabun wa shambo asna a gusulil janabati shin ya halatta a yi amfani da sabulu da shamfu a lokacin da ake wankan janaba eh abin da ya faɗa kenan ga amsan da ya bayar wa tambayan da aka yi masa kenan ya ce isti'imalu shambu wa sabon fi gusulil janaba ya ce amfani da sabulu da shamfu a wajen wankan janaba eh laisa min wajibatul gusuli baya daga cikin abin da ya zama wajibi sai mutum ya amfani da su bal yakfi al muslim ya aishi musulmi kawai an yufida al ma'a ya zuba ruwa ala badanihi a jikinsa li yasila ila kafat ajza'ihi dan ya isa dukkan sassan jikinsa yace to wa alaina an nufarriqa baina amrayni yace da farko ya zama wajibi mu rarraba tsakanin al'amura ne guda biyu abubuwa guda biyu kamata mu rarraba su al'awwal na farko eh an yuda as-sabunu eh a saka sabulu firma a cikin ruwa din summa yagtasilu bi hadal ma'i sanan mutum zai wanka da wannan ruwa da aka sa sabulu wato kenan aka narkar da shi a ciki wa an yuda sabulu eh fil jasadi eh mutum ya saka sabulu kuma a jikinsa eh summa yastakdimul ma'a li izalati sabul sanan da ya sa ruwa ya wanke wannan sabulu din sai ce to wa hukumu fil halatil ula yace hukunci a farko na farko shine wanda aka sa ruwan a cikin sabulu aka aka gaura shi ya narke a cikin zama ruwan sabulu kenan yace nan ittabaqa jumhurul fuqaha'i jumhurul malamai sun daidaita akan cewa ala annahu la budda min ta'mimi jami'il jasad bil ma'i na farko ba makawa sai an gama dukkan jiki da ruwa da ruwa kuma ya zama al mutlaq ruwa sa shikakke inda iktisali a lokacin wanka wal ma'ul mutlaq awul ma'u tahur ruwa da ake ce masa matsala ko ruwa mai tsarki huwa alladhi lam yataghayyar ta'amuhu shine wanda dandanan sa taste din sa bai canja ba aw launuhu law kalan sa bai canja ba aw rihu ko kanshin sa bai canja ba aw aksara min hadha min hadhihi sifat ko kuma fi yawancin wannan sifofin sa bai canja ba yace to a irin wannan yace wa zahaba ba'dul fuqaha'i sashi waɗansu malamai sun tafi kal hanafiya kaman kaman imamu abu hanifa wa gairihim da wasu su wa gairihim da wasu su ila sihhati at-tadahhur bi irin wannan din ma suka ce halatta ya tsarki da shi amma halatu sani amma hali na biyu shine wanda yace wa huwa ai wahiya wadu usabuni ala jasadi shine mutai sai sabulu a jikinsa ya goga summa izalatu sa'an ya, ya kawar da sabulu din bil ma'i da ruwa bil gusli da wanka fa fi hadhihi hala sahihin wannan kan ya inganta babu sabani akai malam yaji kuma wannan ne nake magana akai ba inda na cewa ka je ka sa sabulu ya narke a cikin ruwa ka zo ka yi wanka da ruwan ba ma mai yin haka kowa ya sani sabulu yake goga ya zo ya bi da ruwa mai kyau kowa ya sani to dan Allah malam dan Allah rika mana adalci yawwa kaga dai yanzu ga ga fitar da waɗannan malamai na Masar wani malami na Masar da shi da cikin yan wasu masu amsa fatawa kaji abin da suka bayar to bari sake baka bari sake baka tare cewa na san in ina kwana ina yi badan kure ba in na kwana ina yi badan badan iya kura fatawoyin ba dan abu ne kusan kamar ittifaki ne الغسل أم جائز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شروط الطهارة وإزالة الجنابة أن تكون بالماء الخالص ماء القراح غير مختلط بالصابون فهي ماذا تفعل لا مانع أن تغسل جسدها بالصابون أو بما شاءت ثم بعد ذلك تغسل جسدها بالماء الذي لا, لا صابون آه لا صابون فيه نعم. لأنه من شروط الطهارة شروط الماء أن يكون غير مختلط بالصابون تمام الماء الآن الناس يستخدمون الدش الدش تمام الوسائل اختلفت تغتسل بالصابون أولا ثم تغتسل بالماء تمام الماء يزيل هذا آه يزيل كل هذا تمام جزاكم الله خير
to ka ji wannan bawan Allah abin da ya faɗa su larabawa su suna tafi akan cewa wasu suna ganin wajibi ne kai amfani da sabulun fa da shampo su suna ganin wajibi ne su suna tambaya na kai shin wajibi ne shine ake ce musu ba wajibi ba yanzu ka ji abin da wannan bawan Allah yake faɗa duk su fatan bazu akan wai wajibi ne yace musu a ba wajibi bane amma ya halatta su ba za tambayan wajibi ne duk yawancin su yanzu a kasashen larabawa su a wurin su bakon abu ne ma kace musu ba a wankan janaba da sabulu ko wankan haila su ba saba da wannan ma wannan tambayan ba ma su suna magana ma wajibi ne amfani da shi saboda tsarkake jiki saboda an yi amfani da sidir a zamanin manzon Allah to amma ku ga ban san me yake tafiya ba kaga wannan sautin sa na saka maka eh sautin sa na saka maka kuma akwai wani irin sautoti ga suna kai kawai ka koma wani shiri da ake ce masa nurun Allah darb wanda Saudiya suke gabatarwa ka ji fatawan Bin Baz ka ji fatawan Sheikh Usaimin duk malaman Saudiya ka ji fatawan duk ko da an masa tambaya da sautin sa dan ba lokaci ne da da kawo maka sautin kowa a cikin su wanda yake magana akan wankan janaba da sabulu da yawa الوساوس في الغسل بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد رجب فيديو جديد واحد الغسل عبارة عن نية نية رفع الجنابة وتعميم البدن بالماء بس كده انت اغتسلت طب الوضوء اليمين جسم اليمين الاول وال... ثم الشمال طب الوضوء الاول قبل الغسل طب مش عارف ايه لا دي كلها سنن ما تلتفتش ليها دلوقتي ركز في الوساوس بتقعد تغتسل في ساعة الكلام ده للناس اللي بتطول في الغسل وبيشق عليها موضوع الغسل لا ركز بس نية وتعميم بدل الماء انا كده اغتسلت اتنين البسملة مش فرض على الراجح سواء نسيت او تعمدت ما تقولش البسملة غسلك صحيح تلاتة المضمضة والاستنشاق مش فرض تقعد بقى تدخل مية في انفك وتقول دخلت ما دخلتش وتوسوس لا هي مش فرض اساسا حتى لو تركتهم النبي ادى اناء للرجل وقال له خذ هذا فافرغه على نفسك وما شرطش عليه مضمضة ولا استنشاق اربعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل جسمك عم بالماء لكن انت لو قلنا ان المية هتقطع وهحتاس ما تلتفتش الا لو تيقنت اه انا مليون في المية
ويصير مثلا بعد الوضوء انه اسبح او اغسل ما بيكل اشكال عندي ما بيكل اشكال قبل الغسل بعد الغسل تغسل بمي وصابون ماكو اشكال بعد الوضوء قبل الوضوء تغسل تسبح ما يأثر على الوضوء ولا الغسل بالصابون يأثر على غسل الجنابة قبله أو بعده خوش عيني to kaji dai kaji abin da malami ne ya faɗa yace mutane suna ta tambaya akan magana amfani da sabulu ko shampu wajen alola ko wajen wanka yace wannan bai bata wankan bai bata alolan bai da wani tasiri ka sa sabulu ne gabanin wankan ko bayan wankan ne matukan goga kai ba baya tasiri baya batawa kaji malamai kenan so suna magana batawa ne bai yi kai kuma kana tambayoyi manzon Allah yayi da shi malam malam yanzu in nace da ni ga kawo maka saututtuka wallahi na sai in gaji sai in gaji ga sunan gashi a rubuce gashi a sauti suna da bada fatawa kowa ya ce ya halatta kowa ya halatta shin gabanin wankan ne ke amfani da sabulu ko bayan wankan shin alola ne dan na kai ma ka shigo da alola har kana magana alola wato za a yi wa alola da, da, sabulu ko ba ba idan misali kabanka ta taba najasa ko ta taba kashi wannan najasan ba za ta tafi ba kashin ba zai tafi sai an sa sabulu ya halatta ka saka kana alolanka kuma ka saka wanke da ruwa mai kyau me a ciki amma z- da al'ada kawai haka ne kawai ka zo kuma in da kai wanka duk lokacin da ka zo wanka ka nemi sabulu wannan ai ya saba ma hankali amma a ce misali kabanka ta taba kashi ko ka taba wani najasa ko wani tabo wanda wannan kashin ba zai tafi ta ruwa warin ba zai fita ruwa ka zo alola in ka sa sabulu ka wanke ya halatta wannan wanke da kai da sabulun bai bata alolan ba abin da ake magana kenan malam abin da ake magana kenan sai sa duk malamin soja suka ce ya halatta ko a wajen alola ko wajen eh, wanka ya halatta gabani ne ko badi ya halatta la yu'assir ai ka ji abin da wannan malami ya faɗa da sautin sa to wallahi ga sunan kaca kaca sai dai in baka shiga shafu- shafuffukan su ka gani da da Allah malam irin waɗannan tamboyi don Allah in ba yi bincike ba don Allah daina yin su saboda kana likita masu ma waɗanda ba su karatu kuma yanzu kaga ga wata shubha da ka bayar kake cewa wai wankan janaba an ma an ce manzo Allah yana wanka da da sa'i da sa'i nasa to ya za a yi wai ai ai ai ai amina ai ai ai wanka da sabulu da da da da sa'i kaga kaga abin da ka faɗa kenan abin da ka faɗa kenan cewa ya za a yi ai wankan janaba da da da da, da sabulu da da, da ruwan sa'i eh wannan haka ne sa'i guda ba dai a kasa goga sabulu har ka samu ka wanke ba wannan tab- tabbas haka ka faɗa sai dai akwai abin da ko malam bai sani ba akwai malam bai sani ba da malam ya je jami'a ina jin kila da ya san wannan shin wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi da sa'i ne kawai eh to da farko ma tukunna abubuwan da manzo Allah ya amfani da su akwai al'ina'u koko akwai alqadahu tukunya bayan haka akwai alhilabu wanda ake tatsa abin da ake tatsan saniya da shi manzo Allah ya amfani da shi sannan kuma ai manzo Allah ya amfani da eh abin da ake ce masa gashi nan eh tanur ne a- a- abu dai wanda yake shi ma container ne ba bayan hilab ne shi ma container ne wanda eh, shine riddle yayi abin da yake- ake ce masa riddle wanda riddle shi ma yakan dauki dan yakan ɗau- kaman kaman a ce kaman ka ce lita daya ko lita biyu ko lita uku to irin wannan dumin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da su a wajen amfani da wajen wankan su wato bi ma'ana kala kalan abin da yake daukar ruwan mai amfani da su to akwai Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wanka yayi amfani da eh riddle guda gu- guda guda biyar su sun yi da wajen gu- gu- gu- guda guda takwas akwai kuma da suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da eh, sa'i su kuma suka suka yi amfani da sa- eh, sa- sa'i uku duk wannan ya rig- ya duk wannan a- a- an ruwaito an ruwaito riwaya ce wata ke daban-daban wanda manzo Allah ya amfani da da abubuwa daban-daban daga lokaci zuwa lokaci wai bi ma'ana ba yi amfani da abu a container din ma kashi ɗaya bane hakan nan ruwa din akwai lokacin zafi yakan yi amfani da ruwan ya fi na lokacin sanyi da haka nan kenan mazala yakan yi amfani da gwargwadon yanayin ruwa gwargwadon yanayin lokaci akwai lokacin zafi akwai lokacin sanyi akwai lokacin da yake bukatan ya ya ƙara ruwa akwai lokacin da bai bukata sai sa malamai suke tafiya cewa umuman cewa shi kansa wankan janaba ba wani ruwa da aka kayyade muhaddadi ya dangana da yanayin mutum da girman jikin mutum don mutane girman su ba ɗaya bane wani wani sa'i biyu ma ba da ishe shi ba wani sa'i uku uku da ishe shi wani sa'i ɗaya ne da ishe shi ya dangana da yanayin girman mut- mutum da kuma lo- biyan bukatar da yake shin lokacin akwai zafi babu zafi sanyi ne ko babu sanyi ne tunda manzo Allah duka akwai ruwayoyi da suka zo ciki in ka je ka duba sai muslim ya zo da abubuwa irin kala kalan da ma- ma- manzo Allah ya amfani da ruwa din ya- yawansa da wani lokaci ya amfani da kadan wani lokaci ya amfani da mai yawa kuma haka abin ya tafi Ba- ru- da haka suke cewa ru- gwargwadon yanayin ruwa baya da wani adadi illa iyaka ko abin da ake cewa kada mutum ya almubazzaranci ko da ko a bakin teku ne kada ya almubazzaranci da ruwa yayi iya gwargwadon yadda da ishe shi yanayin jikinsa yanayin yadda yake bukata amma kar ya zanto an samu menene almubazzaranci a ciki abinda malamai kenan suke faɗa kar a samu almubazzaranci amma ba inda aka kayyade maka ga wani ruwa yanzu ma nan aka tambaye ka tsakaninka da Allah yanzu kai kana yin wankan janaba da sa'i ne fi sabilillahi fi sabilillahi na wankan janaba ma kai da sa'i kake yi ya dangana da karancin ruwa ko yalwancin sa a inda kake rayuwa kuma ya dangana kai girman jikinka ya kuma dangana menene da biyar bukatanka kai kanka yadda kake bukata kai amfani da shi din so s- kamar yadda nake gaya maka sai sa malamai suka ce ba wani adadi kayyadadde na mutum da zai amfani da shi wajen ruwa amma dai kawai abin da ake so kada mutum ya yi almubazaranci da ruwa ko da ko a bakin teku yake to ya tabbatar da bai almubazaranci da ruwa ba wannan abin da aka ce kenan amma ba ruwa da aka kayyade maka aka ce ga iya yawansa wanda wannan shine za ka yi amfani da shi wajen wajen wajen wajen wajen wajen wajen wankan janaba so da haka nan malam da kake cewa eh, sa'i guda ai ba dai a wankan sabulu da shi ba eh ba dai yi ba sai ka kara sai ka kara sai ka kara in ya kai bokati guda ne ba ka kara ka wanke jikinka ba a hana ba yawwa ba hana ba wannan da aka turo aka ruto wanka na manzo Allah akalla ne karanci ne karancin abin da yake amfani da shi kenan karanci ne ba mafi yawa ba ba inda ruwa ta zo ce shine mafi yake amfani da shi shine mafi karanci sa'i in yana wanka in alola kuma muddi ko muddaini abin da aka ce kenan to da kamala akwai bukatan dan Allah rika fahimtar karatun yadda yake wannan an kawo maka akalla ne ba aksar ba al aksar la hadda lahu a kasar mafi abinda mutane amfani da shi bai da haddi illa iyaka kawai kamar yadda na faɗa kaidin da aka malaman fiqh suka tabbatar shine mutum ya tabbatar da cewa bai almubazaranci ba dan musulunci daidai da almubazaranci ba shine kai amfani da abu sama da yadda kake bukata kai abu ya fi karfin bukatar ka shi yasa ma ake cewa da ruwa da da da da da da menene da wajen abinci suna kama ko in abinci ne a gidanka kar kai koro amma in kuma mutanen gidanka suna bukata sai ka kara gurgudan yawan samunka gurgudan yawan iyalinka ba za a ce dukkanku wajen abinci daidai yake ba a wani ya fi samu eh a wurin da wani ya amfani da wani wani ya zai amfani zai zama almubazaranci a wani guri da ya zai amfani da shi wani guri zai zama kuntatawa to haka nan ma ruwa yake wani in yi amfani da shi a wajen wani mai karamin jiki zai zama almubazaranci in kuma wani guri da mai karamin jiki amfani da shi shi mai babban jiki in ya zo yi zai zanto ya kuntata ruwan ma kuma ba zai game jikinsa ba kuma ka san game jiki a wajen a wajen wankan janaba wajibi ne so dan Allah ma a rika fahimtar yadda yadda nasosi din suke so da nan a takaice wankan janaba ya halatta da sabulu ko da shambu ko da waninsa bayan ka goga ka kawo ruwa ka zo ka zuba a jikinka da niyan wankan janaba ya halatta in alolan ma ana bukatan ayi haka ya halatta ya halatta in alolan ma in akwai bukatan yin haka kamar yadda na bada misali ce misali ka taka da jasa ko ka taka taka wani kwatami ba zai fita fahimta da sabulu warin kuma gashi ka alola ya zo da ka yi in ka haɗa kai alolan ka yayi da niyan alola ka sa sabulu ka wanke kuma ka kawo ruwa da niyan alolan ka yayi ba malamin da ya ce bai halatta bai bata alolan ba ana maganan ɓaci ne ba maganan maza Allah ya yi ko bai yi ba a'a ibada ce mai zaman kanta wadda bata rataye da wata ba shine ake ce manzo Allah yayi ko bai yi ba kamar da baka misali da maulidi sadakan uku sadakan bakwai to wannan ibada ce ake cewa ake nema zama mai ta zama mai zaman kanta to ne ake ce manzo Allah yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun amma ba abin da yazo yake bin wani abu ba wani abin da yake bin sa ba zai bata ba shi ba yawa wasa'il ne wannan wasa'il ne wasa'il kuma alwasa'il laha hukumul gayat alwasa'il laha hukumul gayat wasu na ce alwasa'il laha hukumul maqasid ba zai bata ba ba zai bata ba abin da aka hana kawai shine kada ka wuce iyaka in wajen yawan ruwan ne saboda haka nan malam Allah sa an fahimta saboda haka ne yanzu muna jiran tambayoyin da za a kawo mana da za a kawo mana guda sauran guda biyar din wannan biyar ka ina jin alhamdulillahi na amsa su a takaice na kawo maka maganar sahabbai din da kace a kawo maka kace kuma a kawo maka inda manzo Allah koyi amfani da da sidir ko da wani abu makamancin sa ko kuma kai a gaban su da yi magana ba koyi umurni to na kawo maka inda ya umurni ma Asma binti Abubakar kuma hadisi yana cikin sahih Muslim eh yayi mata umurni ta amfani da sidir a wajen wankan jinin haila wankan jinin haila kuma hukuncin su ɗaya da menene da na janaba abinda janaba yake dauka shi haila yake dauka shi bike ma yake dauka wajen mawani unasu da abubuwan da suka hana da abubuwan da kuma su hana ba duk haka suke tafiya da abubuwan da in mutum yana tare da su ba dai ba duk dai suke tafiya Allah ya sa malam ya fahimta so da haka yanzu muna jiran tambayoyi guda biyar din nan yawwa ina muna jiran tambayoyi guda biyar din don Allah turo mana su da sauri yawwa insha Allah ka turo mana su da mu amsa insha Allah yawwa insha Allah da mu amsa waɗannan tambayoyi din kamar yadda na gaya maka manzo Allah abubuwan da amfani da shi kwantena na ruwa akwai al'ina'u eh akwai alqadahu akwai abin da ake ce masa alfaraqu akwai kuma as-sa'u akwai almuddu akwai almakakin waɗannan abubuwa ga sunan wajen guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida duk daban-daban manzo Allah amfani da su yana nuna maka kenan yayi amfani da ruwa din shi kansa adadinsa miƙidar ɗinsa daban-daban ne daban-daban amfani da su ya amfani kamar yadda maka da al'ina'u alkadahu alfaraku asa'u almuddu almakakik duk ya amfani da su yawwa duk ya amfani da su yawwa ya amfani da su kuma wajen ruwa din akwai inda ya amfani da shi ya wuce sa'i akwai inda ya amfani da shi ya wuce muddi sai za ka ruwato ruwaya daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban amma mafi karanci dai sa'i a wajen wanka mafi karanci a wajen alula kuma muddi amma mafi yawansa ba adadi illa iyaka abin da ake ce kawai kar mutum ya almubazaranci tunda manzo Allah ya hana almubazaranci ko da mutum yana jikin shati'il bahari ko da mutum yana jikin gefen teku ba dai ya yi almubazaranci ba don haka nan ina so in takaita anan yanzu muna jiran tambayan malam eh, Murtala da'a a Bello da'a daga Sokoto muna jiran su don Allah ya kawo mana sauran tambayoyi guda biyar din nan mu ji su kuma amma ina so don Allah inda a kawo su malam ba wai tambayoyi kawai da za a rika yi ba a a kawo maganganun malamai ne na wannan zamani wanda suka san sabulu waɗanda suka ce bai halatta ba da kuma nassi din da kuma rafarsa da mu je mu duba ya fi a rika yin tambayoyi kawai na falsafa a'a da Allah kada yi tambayoyi na falsafa a kawo tunda mu ni na ce ya halatta na baka sunan malamai to kai kuma sai ka kawo waɗanda suka ce bai halatta ba malaman da suka ishe sabulu suka san shi sai ka kawo ka ce bai halatta ba mu ji dalilin su su kuma na cewa bai halatta ba yawwa amma dai ni na kamar yadda na faɗa idan ruwa ya zama ruwan sabulu an saka a ciki an gaura ya zama ruwan sabulu to wannan kan malamai sun yi sabani a kai a nan ma dura ka hanafiya sun ce ya halatta ai da shi amma majoritin malamai suka ce bai halatta ba amma ruwan da ka dauka ka goga sai da ka goga sabulu ka biyo da wani ruwa a kai wallahi kamar yadda na ga maka nace ni ban gani ba yanzu in ka gani kai ka nuna mini yawwa ni iya karatu na ban gani ba kai in ka gani ka nuna mini ai ka binciken sai ka nuna mana sai mu zo kuma da mu ga wa jama'a wannan shine subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sai mun ji tambaya ta biyar din na'am